بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس takwas ga watan rabi'in al-awwal shekara ta 1443 bayan hijira annabi alayhi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan goma shekara ta 2021 miladiya bakwai to to bakwai ga wata ah insha Allah ta'ala za mu dora karatun mu na al'adabul mufrad na babban malami Muhammad bin Isma'il al-Bukhari inda muka tsaya darasi na 90 daidai za mu tashi darasi na 91 babi na 431 sannan za mu tashi hadisi na 952 malai yake babun hal yufli ahadu ra'su ghairihi babun da yake magana akan shin ya halatta wani ya taje ya duba kan wato waninsa shine kamar yadda muka faɗa a wani karatu cewa malamai suka ce su larabawa al'adar saboda suna da gashi da yawa mazan to mutum ya je ko yayi tafiya ya dawo ko yayi wani abu wato na gajiya ana iya dan bubbuɗa gashinsa dan iska ta shiga ko kuma a duba mar ko ƙwaro ya shiga kamar yadda ake cewa kwarkwata a duba don a fito da ita an fahimta da kyau ko shine wato kamar yadda a ɗabi'ar mutanen mu ma ya za ga ana abin da ake kira massage ko tausa ko tausa mutum ya gaji yanzu ya dawo gida ɗansa ya mar ko matansa ko dai wani muharramin wata muharramansa daga cikin mata sai masa wato wannan massage ko tausa wanda za ga malamai a da suna yi almajirin mutum dattijan malami zai turo kafarsa almajirinsa ya mar tausa an fahimta ko kuma idan uba ya dawo a gida ɗaya wato ɗaya masa tausa sai kamar irin wannan ne laraba suna yi kawai saboda gashin su yana da yawa sai a rika duba musu ko kwaro ya shiga ya makale حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول يا أنس ابن مالك ينا cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام أو ترواية ساعك إذن يتفق با يلا يلا شقاقل أم حرام يلا شقاقل أم حرام domin wato ya ziyarce ta bintu milhan kenan ummu haram bintu milhan yar uwa ummu sulaimi ce ita kuma goggo ce ga Anas ibn malik Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda sannan kuma duk malamai sun hada kan cewa ita ita wannan ummu sulaim din wato muharramar annabi alaihi salatu wassalam to tana cikin gwaggwannin sa na bangaren abin da ya shafi shayarwa ko kuma zuwa da suka tana bangaren akhwalihi ɗan uwan mahaifinsa saboda ita ummu abdul muttalib mahaifiyar abdul muttalib daga banin najjar take saboda haka yar kabilar su ita ummu sulaim din ce ko ta wanda bangare dai kaje ka dawo ummu haram muharramar annabi alaihi salatu wasalam to kun ga ai wannan yana ɗaya daga cikin ababen da ta mora suka karyata kun fahimta na cewa wai an ce annabi alaihi salatu wasalam na yi zuwa gidan ummu haramin ka duba masa kai har za ku ji a kalmomin suna cewa wai har ya dora kansa akan cinyarta wanda yake yi biya ɗanta mori zai ji har da wannan kalmar a kun fahimta da ke ku cewa ya faɗi wasu ya muna na abubuwa sosai da sosai Allah ya sauke to shi ne yake cewa to ka gana an gaya ma wace ce ummu haram fa ce ta amma ta ba shi abinci in yaji wa kana ta ta ubadatu bin sami ta kasance a karkashin ubada ibn Sabit wanda ya ruwayar hadisin in ana magana akan hadisin riba da an cewa hadisin ubadatu dan Sabit an gaba kamar yadda hadisin a wajen aikin hajji da an ce hadisin Jabir to shi ma wannan hadisin wato wannan abubuwa guda shida da suke riba na shiga cikin su shi ya rawaice su azabu bi zahabi dinnan wal fiddati bil fidda hadisin ubadatu bin Sabit Allah ya kara masa yadda sannan kuma shi ma kazaraji ne yana cikin zaɓaɓɓun mutanen nan goma sha biyu na akaba sannan kuma ya je yakin badar ya je duka yaƙoƙi bayan badar duka sannan yana cikin wato kamar da na faɗa yana cikin mutum saba'in da aka zaɓa su saba'in da suka je akaba sannan an ce mutum ne dogo mai jiki sannan jarumi kwararren mutum jarumin gaske ya rasu a ramla a can sham a shekara ta ashirin da hudu bayan hijira wannan shine ubadatu wato ibn samit sannan an ce ita wannan ummu haram din ta aure shi bayan wani lokaci ta taba auren ubadatu ibn samit Allah ya kara musu yadda fada a mashu sai ta ciyar da shi waje a lantu fili rasa wuce ta rika bincika masa gashinsa ta rika bincika masa kansa a ruwayar abu da wuce aka yi tantilo rasa wuce na wanke masa kansa sannan kuma lokacin da ya bacci sai ta bincika masa kan ta dan bincika kamar yadda na gaya muku ko da wani abu ya makale ko kwaro ko kwarkwata a ciki Na'am, fanama kaga waje alat tafli ra'sahu tarka bincika masa kansa fanama sai ya bacci. Sun masa ya kaza sannan sai ya farka ya haku yana murmushi. Shikenan. In dai kaga mutum ya fassara irin wannan hadisin da mummuna abu to zuciya ce a haka. Can wancan yana cewa idan ka a fi'ilul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawhumi. Shikenan. Daga lokacin da mutum ya zanto yana negative interpretation to ko mutum zuwa ya wucewa zai ce kaza ta yi kuma mummuna ba mai kyau ba saboda zuciyar ce take gaya mar haka kuma ya yadda Allah ya sauke حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا المغيرة ابن سلمة مغيرة ابن سلمة ابن المديني kenan domin ibn al-madini kai yana cewa sunansa kenan ibn al-madini yana cewa bai taba ganin wani bakuraihi a iya wanda ya gani wato wanda ya ji shi falala ba sannan bai taɓa ganin mutum mai kankan da kai irinsa ba sannan mutum ne mai kiyamun laili kullum kuma sai da tsawon dare yana kiyamun laili ya rasu a shekara ta ɗari biyu daidai bayan hijira sai shi ne wannan abu hashim al-makhzumi wa kana thiqa yace thiqa ne wanda yake tamamu dabbi wal adala ko قال حدثنا سعيد ابن حزم قال حدثني القاسم بن المطيب عن الحسن البصري عن قيس بن عاصم السعدي هو السعدي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقرا النبي عليه الصلاه والسلام فقال شيخ هذا سيد اهل الوبر هو اهل الوبر wannan da kuke gani wato shi ne shugaban mutanen wabar ko kuma ka ce mai kudin mutanen wabar mutum yanzu dangwace da wato wani taro ta ce ai mai kudin kano kenan ba ma afirka ba mu dauka kamar haka kun fahimta da jau ku to shine sayyidu ahlul wabar shine jagoran mutanen wabar mai kudin su gaba daya fa qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah mal malul ladhi laysa alayhi fihi tabi'a sai ce ya ma'aikin Allah wace dukiya ce idan na same ta ba za ta wahal da ni ba dan kaga akwai dukiyar da mutum ya samu zai ta wuya kwarai kuwa to wace dukiya ce idan na same ta da ba zan wahala ba to kun ji tambaye da kawai ba dukiya kawai ba dukiyar da in na same ta ba wahala a tare da ni yace fa kuntu haka ne ko na'am min dalibin wala min baifin ba zan sha wahala ba daga mai nema wanda zai zo nema ya ce da Allah ba shi wani abu dan ka ga akwai mai kuɗin da ba baya bari a gai ko karatun mu na lahadi ai kun ga mun bada misali daga hanyoyin da ke dan yake bi idan ke dan ya ga dama hanyoyi ɗariya da yake da su dama kamar da ibn jawzi yake faɗa in ka je karin talbisu iblis na ibn jawzi za ga irin bayanan da yake akan abin da ya shafi yawa da wannan kujerar ba ta zauna sosai ba kuma na kai kanka tsaye ka hau su zo da haka karka sa karatun mai tsaya saboda haka shi yana da hanyoyi idan ya biyo mutum wannan abin da yi na cewa na ugu yanda hum ajma'in rantsuwar da yi fabi ma kala kala fabi ma abu wace ne la ka hudan da lahu siratal mustaqim kan gurin a arab kenan rantsuwar da yi cewa sun mal'ati annahum min bayni aydihim shine ba suka ce to tara ku tara ku ya hada kala kala in ya kama wannan misali ya zo ya kama shirka ta kiri sai kale ka ce ko ba kabira idan ka yin kabira sai kama bid'a ko jima da suka ce da mun shirka ai sai bid'a sannan sai kabira sai dawo sagira sai da abin da yake mai kyau ga abu mai kyau ga mafi kyau sai hana kai mafi kyau sai baka kai mai kyau haka sai dan yake sai baka kai mai kyau misali sai ga mutum mai kuɗi baya taimakon mutane da kuɗi amma azumin litinin da alhamis kuma kullum yana talawa ya cuce ka wallahi ka ga ya barci domin shi wannan mai kudin da ake bukatar taimako a halin kakani ka yi ciyarwarsa ta fiye wannan tilawar da azumin da yi to haka shi ɗaya kun fahimta to haka ka ga wannan ayi shi za a yi bin kai ya ce to zai ba wanda Allah ya tsare kawai musamman a wannan gabar tabiya sai wanda Allah ya tsare wajen abu mai kyau da mafi kyau don wani za ka ga ya a masallaci zai baka wallahi a nan zai kyale ka in ya ga dama kawai a nan zai kyale ka domin ya san wata hanyoyin ya yi asara ba zai iya ba amma a nan zai zo kada ne za ka bace zai rika hana ka samun lada ne yawa ne yawan gaske kamar yadda ya tashi wani ka ga ya tashi wani daga jikin katanga ya matsa tashi katanga za ta faɗo yana barin gurin katanga ta zubo sai yake masa kai amma malam ta taimake ni zai ce a yace ai sai na lewa yace ni ce dan ne yace da na bari ka tangan nan ta rufe ka shahada za ka yace in kai shahada ni kuma ka turbuta hanci na yace kuma da wallahi gogorwaya in kai shahada yace amma yanzu ka ga yanzu za ka ci gaba da rayuwa ba ci gaba da gogorwaya da Allah wannan ba cutar zai ba ka gani to shi ne shi duk abin da ke dan yayi yana da target duk abin da yayi yana da target ko ko wanda ya gani kullun ya wuce da tije ne zai tafi masallaci sai sai wani zai zai ta faduwa saboda ya manyanta kuma idan sai ya rauni ran nan kawai yana fitowa sai ya rike hannunsa ya kai shi ya jira shi ya dawo da sai tsohon fara ma addu'a yana yaro yace ya baba yace ai ni ba yace ba nayi bane dan yace ke dan ne ni yace ai dai ran da ka rika fadu wannan Allah ne yake baka lada ne yawa yace ni kuma ba na jin dadin wannan ladan da ake baka shi sa yau na kai ka da wuri kaga baka fadi ba to haka yake kun bayyana da kyau ku yawa a wane mutum fatahiduhu aduwa to tunda kaga Allah fatahiduhu yake kurkin shi da gaske kuma a wai abokin gaba domin ba zai fasa ba domin ka har hudu ba zai a cikin wuta ya ninke shi ya hudu ba sai Allah ya muku alƙawarin gaskiya kuka saba ni kuma ne muku kuka karba eh saboda haka yace to ka kun ga hudun nan banda iko wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'utukum fastajabtum li banda wani iko ko a duniyar ba ban zo na ja ka ba kawai da tuwashi ne tema kuma ka amsa sai ce falatar ma'ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi kar wanda ya zarge ni ba zan zarge ku ba kuma kar ku zarge ni da ƙarshe yake fala ta lumuni wa lumu ba zan kwace ku ba kai kuma ba za ku kwace ni ba kar ku zarge ni ku zargi kawo kan kuma ka ne Allah ya kiyaye to wannan shine to kaga wadda wace dukiyar da in ke dan yazo idan mabukaci yazo zan ba shi wala min baifin ko kuma bako wata irin dukiya ce idan na same ta ba zan rika gudun mutane ba ai za ku ga wani kudin ya tara amma yanzu ne baya yadda a ganshi ko ba ka bane baya yadda ka samu dukiya ba hutu me da ƙarya a ciki a ba abin magana ƙarya to sai yace fa qala rasulullah sai annabi yace ni'mal malu arba'un ma dalla da dukiyar da ta zama duk mutumin da ya samu raƙuma 40 sun ishe shi sun isa ma dalla da wannan to mu dauka ni kon batin yanzu yanzu raƙumi 40 ko kuma raƙumi nawa ne yanzu biya mu dauka mai dauka da kudi raƙuma nawa ne biyan rai hasbunallahu wa ni'mal na'am aya za ku tambaye ni da na ma tuna ina da assignment fa raquma nawa ne to shi kenan ba aje wannan magana tunda ba ku ba ku duba ba ku san nisabi ba ba ku san shi ba nisabi raqumi yanzu kamar raqumi guda 100 kudin su zai kai nawa guda 40 kai zai raƙumi ɗaya madaidaicin raƙumi zai yi nawa wannan sallar da ta wuce dubu ɗari biyu to dubu ɗari biyu to arba'in mun bashi haka tun da ai ba keke da keke za ba dubu ɗari biyu sau arba'in to miliyan takwas kamar miliyan takwas yanzu shi ne in kuɗin da in ka samu wato dai ba yabo ba fallasa in dai ba wai kwandarin za ka yi ba mutum ya zo ta ƙarya miliyan takwas ta yi saka za a yi zai fitar ni shekara fa miliyan takwas ɗin ce kawai nawa zai fitar kuɗin kuɗin kuɗin kuɗin kuɗin nisabin zaka a haba ɗari hudu haba ɗari hudu ta yawa ai duk miliyan ɗaya dubu ishirin da biyar dubu ɗari biyu an fahimta da kyau ko dubu ɗari biyu kaga masu zakan shiru suka yi don kan mu gane dubu ɗari biyu shi ne kun fahimta da kyau ko to kaga miliyan takwas ita ce misalin da annabi ya buga cewa idan mutum ya same ta to bai kamata ta wahal da shi ba ya rika gudun mutane ya tsaya tsinka ne tsinke ya harkarsa abinda ya iya taimako a kansa ya yi ba wancan gudun baki in ba ko kai zaka iya yi karba da miliyan takwas ya kamata ya karbi ba ko kyakkyawa karba ko ba haka bane sannan ba zai guji mutane akan wani abu ba to shi da annabi ya gwada da wal kasratu sittin sai annabi yace idan ta yi yawa ya zama raƙumi sittin kudin ya koma nawa miliyan goma idan ya yi yawa miliyan goma wa wani li ashabil mi'ayin balo ko kuma mai mai raƙuma ɗari biyu ya shiga uku guda nawa kenan miliyan nawa kenan na to miliyan talatin da hudu da miliyan talatin da hudu ya shiga uku ba mutu aka da wuta bane a ana gaya umar kamar wato zai kara yi in ba Allah ne ya tsare shi ba zai kara yin nisa kuma da Allah in ba Allah ne ya tsare shi ba saboda zai zama kusan kusan kullun cikin hidawar kuɗi duk da fa masu kuɗin yanzu suka ji wani dariya zai ce miliyan talatin da hudu nawa take illa man a'ada al-karima to shikenan ko mai miliyan dubu ne yanzu to ga sharadi an bayar a gaba wancan misali aka yi na da mu kuma muka yi conversion to ko miliyan dubu ne biliyan daya kawai shikenan in dai Allah ya baka ka bi wannan ka'idodin da za ka kawo kai ba abin zargi bane wailin ba ta tabbata kan kawo illa man a'ada al-karima sai wanda yake bada wato mai daraja cikin dabbobin kun ji wa manahal jarida gazira kai sannan kuma yace bada maniya shine ka bada aran dabba a tatsi nonon ta kawai a dama da ita kun fahimta da kyau ko shine maniha ke ba da dabbobi masu yawa ake musu maliha wanda zai zai kalli dabbobi da ai ka ga arzikin sa ya kai da zai kalli talaka makota ya ce ku zo ku tatsu nonon kamar guda hamsin ko ɗari ya ce kawai a tatsu nonon a sha shi ba a buƙatar komai wannan ai wannan karamci ne ai ko ba haka bane kamar ka tara mutane ne ka ba su shinkafa kwano ɗai ɗai kullum ko ba su a wannan ba magana ba shi ai kaga shi ne wannan yanzu gaba daya ai gaba daya zai tafi wannan magana kyauta miki duk da shi ma bashin ai karamci ne mun yadda amma ba shi wannan magana ba ita ba an gane to sai yake wani harar samina kaji sannan kuma ya yanka kasuwa mai maiko ya zamu mai kyau a yanka a raba makota idan ka ya samu wancan me yawa ake faɗa yana da wato raƙuman sun kai haɗari biyu sanda biyu in ji fulani ba a kala wa dama ya ci kuma ya ciyar da alƙaniya wanda baya roƙo wal mu'tar da mai roƙon mai hukunci wanda ya roƙe ka da wanda bai roƙa ba duka ba su kun san akwai ɗabi'ar wasu mutanen da shi ne bayar amma sai ka tambaye shi yana da alkhairi amma bai kai wanda yake bayarwa ba a tambaya ba wanda yake bayarwa ba a tambaye shi ba ya fi alkhairi kun shakka babu to to kaga sai yake um fa kunti ya rasulullah sai nake ya ma'aikin Allah ma akramu hadhihi al-akhlaq wayannan dabi'un wato menene duk wayannan dabi'un da aka lissafo wata dabi'a ce ta fi waɗannan sau domin ba ahsanuha a wata ruwayar wata dabi'a ce duk wayannan abubuwan da aka lissafo me ya fi shi kyau a dabi'un da aka lissafo لا يحل بهذا أنا فيه من كثرة نعمتي wanda ba zai faɗo a cikin wani kwari wanda nake ciki ba abin nufi cikin wato wa cikin wani garki wace ɗabi'a ce da in ta faɗo a cikin garken da nake ciki saboda yawan min kasarati na'ami saboda yawan dabbobi na wace ɗabi'a ce idan ina cikin in Allah ya bani dabbobi masu yawa na ɗauke ta dindin wuce wa'incin da aka lissafa misali ga ba magana ɗari biyu ko wata ya tafi ɗari biyar dubu ɗaya to ta ɗabi'a mutum zai ɗabi'anci da ita da za a ce wani mutumin kirki ne bakala sai annabi yake da shi kaifa tasna'u bil adiyya kaifa tasna'u bil'adiyya to yaya kake yi da wato bil'adiyya shine wato da kyauta in ka tashi yin kyauta ya kake bayarwa tambayar da shi bayarwar kenan kai ya kake kyauta da dabbobinka da dukiyar da Allah ya baka akwai lokacin da wani zai ma tambaya to kafin ka bashi amsa yana bukatar shi ka kuma tambayarsa sai ce ya kake kai da kyauta in ka tashi ai Allah ya san me kudi ne sai yake da shi fadin bikira ina samu budurwa wadda ta kusa haihuwa in baya shine adil bikira ina samu budurwa lafiyayya na ba da ita sannan kuma um, sai to kaga wa'adin naba sannan kuma ina bada annaba zai ce musinna wanda aka barbara ta dau ciki ayan san musinna ko a cikin risala yawa wanda aka yi barbarar da ta dau ciki kala sai ce kaifa tasnau bil maniha sai annabi yace to ya kake yi wajen maniha mun ce maniha ga ma'anarsa ko maniha shine wato ka dau dabba ka bayar a tatsi nonanta a dama da dabba to ya kace sai annabi ya tambaye shi wannan ne kudin kin ku sai nace inni la amlahul mi'a yace kullum ina daukan masu shayarwa guda 100 in ba da su a tatsi nona a damun da 100 Kala sai yake kaifa tasnau fi daruqa haka ya rubuta ya ko inni la amnau bi'a haka ya rubuta nan shine daidai la akwai ko akwai mai bambanci ina ba da dabbobi guda 100 ayi manihas kana yake kaifa tasnau fi fi daruqa yaya kake yin da dabbobin da suke iya barbara a tsaruka shine wato bijimin da kun san da haya ake yi in mutum yana da mata ko kuma yana bukatar iri kamar yadda yanzu ake yi da species na tsuntsaye ko tattabaru ko wani kaji haka za ga wani ko zobaye a ce wani nasa dan waje ne to ba zai baka aro waje dai kai haya yanzu ya barbari taka kwana ɗaya biyu ko sati kun fahimta ko kana da katon bud shi kuma yana da wasu wani tsaki din da yake so a samu iri kun fahimce ni ko to sai yace ya kake yi da irin wannan ko kuma a'a duk iri ɗaya ne amma wannan Allah madaukakin sarki ya yi mabaiwar iya barbarar da za a samu juna biyu tsawon ciki da wuri wani mata ne da shi bai da maza kawai ya kake da irin wannan dabbobin da suke zuwa su yi barbara kuntu sai nace yabdun naka bi ibalihim sai ce ai mutane ne suke zuwa da suke sammako da igiyoyin su da sassafe su zo mun gida yace ne wala yuzahu rajulun min jamalin yaqtadimu ba a hana mutum ba a tare mutum daga raƙumin da ya kama duk wanda ya kama ba za a hana shi ba mutum zai zo fa da igiyar sai kama sai yake kaji karamcin sai yake faɗa tunda tambaya akai ba fahimci kuma badalahu ya kama abin da ya bayyana gare shi kawai ba za a hana shi ba a ta yi kuna ruwa ya ruddu kuma zai rike shi iya tsawon fahimci kuma badalahu zai rike shi iya tsawon kwanakin da ya ga dama a ta yi ruddu a ta yi kuna ruwa ya ruddu sai ya dade shi da kansa ba da jan bincika malam ka kama min raƙumi baka da da jiwa ba wannan sai ran da ya ga dama ya dade so fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake to fa maluka ahabbu ilayka amma wali ta ba gaba tambayar ba dukiyar ka ka fito ko kuwa magadanka wace ka fito a ciki kala mali sai ce mali dukiyata kala sai yace fa inna malaka min malika ma akalta fa aflai to ka sani fa inna malaka min malika ma akalta fa aflai ka sani cewa da abin da kaci ka kuma karar da shi daga dukiyarka to shine naka awa a dai ta fa ambai ko kuma ka ba da shi kyauta to sai wanzu shine fa ambai shi zai wanzar da kai domin abin da ka bayar shine da mutum ya tuno bayan tsawon shekaru zaka ji wani ana Allah ya saka masa da alkhairi irin karamci da abubuwan da ya mana shi ko kuma ce ɗaya ruwa ya cewa dai a ɗauka fa ambaita can kuma a haɗa fa fakkana ya yi kyauta kuma ya wadatu a kai ka ga ko wanda idan ya bayar kuma sai ya yi kwana zai bai bacci wani wata kai ki ya samu wadatar zuci cewa yadda Allah ya ba shi to zai kuma ba shi wani wasa'iruhu li mawalika sai ce to wannan abin da ka bayar shine ba zai je zame ma garkuwa rana alkiyama sauran kuma da kabari shine na magadanka inda ai ka tambaya akai mar dukiyar ka ka fito ko kuwa ta yace ta sa abinda ake nufi da dukiyarsa wanda zai je tarar ranar alkiyama sai ce to ta sai fito ba ta magada ba abinda zai bawo magada ba fa kuntu sai nace la jarama ina rantsuwa da Allah la in raja'tu la jarama anan ina rantsuwa da Allah rantsuwa ce la in raja'tu la qallanna adaduha in na kowa gida sai na rage adadin dabbobin nan nawa domin wa'azin da annabi ya bar yanzu falamma hadarahu al-maut yayin da mutuwa ta zo alamun mutuwa jama'a bani sai tattara ƴaƴansa fa kana ya bunayya yace ya ku yayana khudu anni ku riki nasihata fa innakum lan ta'khudhu an ahadin huwa an lakum minni domin ba za ku taba samun wata nasiha da za a yi muku a duniya da ta fitawa ba in ji uban ne nasihar ok nan lan ta'khudhu an ahadin huwa an lakum minni na fasara ko la taluhu alayya yace kakku mun kukan kera na mutu ga wasiyar nan kakku mun kururuwa kukan kera in na mutu ba na so kaga in suka yi bayan ya mutu Allah zai kama shi ba zai kama shi ba domin wanda ake kama su ne masu wasiya a yi ko wanda suna gani suna da ikon da za su hana su ki hanawa idan nitu fa ni'ini bi wa ana ahlu wa taqi alayya alayya jayba ya yabna tababadi aka ce wasiya mutum zai mutu ce in na mutu kike ki mu kuka kiyayya ga kai haka ce a jahiliya kun ji daya fa inna rasulullahi lam yuna alaihi to ba nan waye maku kan kera ba hawa iri ya fito haka ni ma mutane hankalin su littafi yake amma ba a rika ihu ba cewa bai ba wa kan tani tun nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anil yaha yace domin naji annabi yana hana kukan kera kun ji daya wa kaddimu ni bi tiyabi ku min tufafi ku sa min likafani da tufafi na kayana domin likafani da allati kuntu usalli fiha wanda nake sallah da Allahu akbar wa sawidu akabirakum sannan ku jagorantar da manyan ku su zama su ne shugabanni ba su shekaru fa innakum idza sawwaytum akabirakum domin idan kuna shi jagorantar da manyan ku ne ya faru lam yazalla abikum fikum khalifa babin ku zai guje da yana da mamayin baya abin nufi idan manyan nan ne ai kawai za su ta sanin girman waɗanda suka gabata amma in yara suka zo yan bana bakwai za su ta rashin mutunci ba wani jeje za su rika cewa haka kowa ba a garin girmansa amma idan manya ne me yasa za ka ga manyan suka yi suna tuno manyan cewa sun yi abin alkhairi ba za a yi masa addu'a har a yi guri ma'aikata a sa sunan wani wanda za ta wato ba ka jira ku yace wasiya ne yake muku idan kuka jagorantar da yaran ku hada ka jira kuma alan nas mutane za su raina manyan ku za su ga za ta ganin girman kowa wa za ha duke ku sannan su kuma manyan za su guje ku domin za su ce yara ne yanzu sai su wulakanta mu za su koma ne gefe sai su yi harkar su kawai su ba ruwansu gudun ne wulakanci sai yake wa aslihu aishakum ku gyara rayuwarku fa inna fihi wato dunan an talabin nas abin nufi ku gyara rayuwarku shine ku nemi na kanku sai daga ci abin da za ka yi wa yaro kenan abubuwan da da yawa muke yi yanzu za ga mutum ɗan kasuwa ne ko kuma ma'aikaci ne na hannu yana kai ɗansa jami'a makarantar boko kullum amma bai taɓa jansa gurin sana'a ba wallahi ba daidai ba ne muna ganin illolin hakan a yanzu zai zo ya zama makaranta ko yace yanzu aure yake so bai iya kama siyar ba bai san ta ba kai kafinta ne amma ɗanka bai iya wato kafinta ba ba ci riba ba domin da ya je ka ba takarda yanzu to ma za ku a ruwa kuna sha ya riga kuma yanzu ya koyi girman kan da ba zai zo yi in markaɗe kake ba zai ba domin yana ganin yana da NYC har ɗan ajinsu mata su rika zuwa su yi su gani ko ba ka bane amma daga lokacin da mutum ya taso tun yana karamin zakara jan sa gona kuna zuwa gona ya tafi level 1 wata ran a ganshi ya zo tidin tidin ma a ce ya ce wallahi daga gona ne ba abin da ya masa zafi wallahi wannan kima zai kara wa duk budurwa mai hankali ta san ga mijin aure nan domin yana zuwa gona ba wancan mai tsoma biyar kwaso goma ba ba shi ba ba wanda ya zo ya bude littafi a gawo tana ce a gidan baban su ne a estate ai estate din baban mu ya fi goma kuma ƙarya yake yi yana ga yayan mata kaga an koya masa sana'a duk wanda aka tafi yaji aikin wata biyar yana da abin yi haka ne ba za a shiga lockdown na wata goma ba ko tara mutum a ce ya lalace ba ba za a yi ba domin yana da abin yi sana'ar hannu in ɗinki ne zai rike a gida idan wani abu ya zo ya zama karfan kafa shikenan sai ya dora domin yana da sana'a amma illolin da muka yi samar wa kanmu kenan cewa kuna kani yanzu kowa ya dage shi aikin gwamnati kuma babu domin duk layin da ka shiga da unguwa kowanne gida an hau igiya ba aiki kuma a iya lokon ku yanzu kace a kawo takaddu na wanda suke NYSC a lokon ku mutum goma ake nema sai ka samu ɗari biyu idan layin karami ne ba ƙatotan layi ba kaga me zai sa ka ɓata wa kanka lokaci kuma yanzu yadda ake san aure ya zama wato ya zo kusa ba ne ke yake ba domin social media ta wayewa da mutane kai kankanin yaro za ga ya san ya ake kaza to kaga dole abubuwa za su lalace fiye da yadda ake tsammani sannan ga iyaye yanzu sun daina gara ba sa gara shi yanzu ya dace ya matsa hammar aure kuma wai da sana'a to iyaye sun daina gara kuma idan kuma an yi gara to za a bar kannanta da yan uwa da yan lokoci ta zuwa wannan taliyar da aka kawo da karamar shinkafan nan sai sun cinye ta kaf Allah sai an cinye ta domin yara ne za su zo ka tafi dan tsinki ka zauna za su tafi sun samu ba za su dawo ba sai dare sai za ka da ka ba su kuɗin mota ka sa sa a daidaita sau sannan wannan abincin dan lalaci ma lokacin su za su rika shiga kicin suna yi ba haka bane sai sun cinye wannan abincin kaf shi kuma bai iya tsoma wato bai iya sana'a ko ba an cinye abinci yanzu to daga wannan lokacin sai rigima da ya ce kaza ta ce babu zai fara faɗa kafin a wata shida zai fara faɗa domin babu kaga shi za nake wa iyaye da siya yanzu wallahi ku ba a hankali ku daina tura yara yanzu da an kai ya mutum da dan dan dan manta da dan abin nan ba sun yi garan to kana ita tura mutane sai sun cinye abincin nan kakaf ku kyale shi su dan gurgura zuwa wani lokaci eh a dan tura duk da yanzu ba ma a gara za a kowanda ya yi ta faɗa wai ba a kama gara ba shi sa wai wasu yanzu suke bibiya ba wai sai su je su ga wai a ina gidan da ake gara har aka fada wata kabila wai su suna gara aka naji wasu matasa da kunne na suna tattauna cewa wai su wannan ɗan gari kaza ba ma kabila ba gari kaza su suna gara saboda haka shi zai aure a wannan gari ɗan garin zai aure to su ma yanzu sun fara wayewa ba sa yi ba kuɗi to wayannan abubuwan duk suna cikin matsalolin mu fa to kayan sai yace to ku gyara rayuwarku abin nufi wa asli wa aishakum ku koyi sana ku tsaya akan sana'a tsayin daka kar ku wasa da ita fa inna fihi jinan an talabin nas domin wannan zai wadatar da ku gabarin neman mutane ba za ka rika zuwa da cewa ne taimaka ma ba ba ruwanka da abin mutane domin kana da abin yi wa iyyakum wal mas'alata sai to yayin sana'a ne ku da roƙo فإنها آخر كسب كسب المرء shine karshen tsoruwarsa dan adam shi karshe da ake cewa asiru dawai alkayyu karshen magani shine lalas to in kaga mutum yayi roko zanto karshe ba yadda za ka yi kamar yadda aka ce kar ka yi rance a banki kar ka soma in dai ba ya zama larura ba me larura me larura bari tambaye ku kamar operation ba yadda mutum zai lafiya wannan ita ce larura sai ne ba mai yadda da kai ba malam Muhammad larura ake nake ku faɗa da bakin ku me larurar da za ta sa ka ciwo bakin banki rashin lafiya mun yadda da ita sai ne kare arziki gobara gaskiya ban gamsu ba ai kawai ka babu abin adin kula ne addini misali kana so ka ce min kamar yanzu mutum yana da shagonsa a kasuwa ya kone ya karba ya dan jiya to bari ga ba wani abu dama nan nake so ku zo yin karɓa kuɗi a business ba cikin larura ba zan gaya ba ba larura ba ce wallahi kaga shi ma visa ba wani kuma zancen gida yanzu ka zo ka karɓi kuɗi ka sai gida mafi yawanci wanda suka karɓi kuɗi suka karɓi kuɗi a banki suka sai yazo suka suka sai gida za ga ko dai shi ya shiga wahala kafin ya mutu ko wa ƴaƴan cikin wahala ka je kai wannan wato binciken ka gani mafi yawanci ƴaƴan su suke wani cikin masifa ko shi ya shiga cikin daransa a tozar tai wannan rancen kaji ko kaji abin da malam Umar yace mafi yawanci ko a ofis mafi yawanci waɗanda suke rance kafin salari za ga masu bashin banki ne ai masifa abin da Allah yace da Allah da wanzo suna gayyata kayaki shi ne wani malamin tafsiri yake cewa bai taɓa ganin wata musiba wani narko da aka yi akan wani laifi fiye da akan riba ba interest kuma shi ne shi ne abin da aka faɗa abinci misali mutum zai wuce an hana shi ya halatta yana ciki rashin lafiya yunwa wanda mutum zai mutu a kanta a ba haka nake nufi ba shi ma ya sani ai shi ma ya san ba wannan nake nufi ba ba shi nake nufi ba an fahimta da kyau ko na'am a baya ciki aure baya ciki Allah ga mata mala aro ko ka karo kudi ka jefa mata cikin masifa ita ba baya ciki za a iya fasa ko to a daga mu ai duk lokacin da aka zo burin gaya ma duk lokacin da aka zo muna yawan ba wa maza shawara duk ran da aka ce ma a ƙara wata biyu kar ka daga hankalinka ka bari ayi a hankali eh wallahi zai dawo ga Allah ƙara mana wata biyu ba komai Allah ya kai dan na ji wani yana ni da shi muke yake ga mu malam karambani ya mu daga tura jiyoyi sun ce Disamba kuma yake to mu kuma mun ce a to ga Disamba yanzu ta kusa wai shi karambani aka shi wallahi ba haka yake ba shi sai yake ayi September ko October an kure ayi October nake masa ai malam duk lokacin da gidan amare gidan mace suka nemi excuse ka ba su dama kai ta ba su dama eh wannan shine daidai da kai za ka kwabe wallahi a ce wannan dai tsakanin ku ne kaga watakila an yi hakan ba ya ba uhu ku sai da haka wannan shi ne to kaga sai ce wani za da fantumoni an zo kuma yanzu yace idan kuka tashi binne ni fasawu alayya kabri kar ku daga mun kabari da ku dai ta mun ki aka ga na ba sunnar kenan ko taro wannan kasar da ake al'ada ce da abubuwa suka shigo duk suka danna mutane bayan tarowar ma a gurin Bahaushe hajjini yake daga shi katutu a kewaye shi da tayi ina ji wani tsazumin je makabartar dan dodo wani kabari an zuba masa wasu duwatsu masu kyau yace wallahi tallahi da a kusa da gurin nan nake duk sai na kwashe duwatsun nan siyarwa za kuma sai yaji sai ya ga gani su bi suna magana da abokin sa sai dariya wallahi yace wallahi da kusa wallahi duk sai ya kwashe an ɗebi duwatsu masu kyau irin fararen nan masu kama da babul an jira a kai yace wallahi Allah ina bayan su bai san na jin su ba an zo fita sai yake ga abokin zai yace wallahi da a kusa yake ku duk ya kwaje wannan duwa din ya tiya lokacin ce da sata yana nan amma kuma ya taimaka ne kawarin inda kwashewa yayi kawai ta gane da jiya ciya ba sai a ce to yayi a ta'awunu alal birri wa taqwa amma daukan yajir shine kawai matsala yawa idan ka bada wannan hukuncin kace yayi daidai to wanda ya zaci Qur'ani a masallaci yake karanta yayi daidai shi ma kenan ko daidai yayi ba daidai bane kaga ba Qur'anin masallaci ya tata amma da yayi shi ba siyarwa ba karanta yake daidai ne to irin wancan ne hadi bi tilka na'am tata Qur'anin masallaci ko cewa a nema gafara to idan ka je rana saboda ka zo in ka je ba a samu sallacin mu ka duba tun kantar nan za ga an kwashe rabin qur'anin malam gali zai da yake mun qur'anin nan ba za a kwashe yace mun ko ka kula haka nace aya na bibiya wallahi kamar wasa kwanan nan kawai sai na ga kanta ɗaya an kwashi sama da goma to haka wani kuma wa yasabuna annahum yusiluna wala tunanin da cewa ai tunda karanta hazi ba komai in za karanta karanta a gurin mu ai cewa ai ba komai tunda karanta hazi ba daidai bane tunda kaga an yi na tambayi to ba na yawo bane kenan na wannan shine mu karasa to kaga yace kabarin sa ai mai wannan fa innahu kana yakunu shay'un bayni wa bayna hadha al-hayy yace domin wannan unguwar da kuke gani wannan kabilar akwai wani sabani tsakani na da su na wato min bakar bin wa'id na kabilar bakar bin wa'id da rabi'a wannan su ne kabilar da tun kan haifa annabi alaihi salatu wasalam suke fada har aka haifa annabi alaihi salatu wasalam yanzu ya girma kabilar kabilun nan suna fada fadan jahiliya kenan akan kibiya kawai ko akan abin da aka yi farauta zo mu kawai sai a ta yaki mutum zai ta zo ya ce kaka wai faɗin da ake yi ce ko kuma ya tambayi ba wani zai ce wallahi ni ma gada ne gurin babana ban sa akan me ba ko ne ta akan mu girbi ne dai an ce mu girbi ne kabila kaza ta karya wa kabila kaza shikenan fa Isa Allah yake gaya annabi alaihi salatu wasalam cewa cikin suratul anfal law anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum kana gani ba ausu da kazrat duk da asalin su mutanen saba'i ne na karkana li saba'in fi maskanihim aya asali wannan mutanen da Allah ya wa ni'ima Allah ya zo kwace ni'ima ya tarwaka kabilun goma sha biyu shine ausu da kazrat suka yi Madina amma da suka zo ne kun su zauna lafiya suka rika fada to kaga da annabi ya zo ai tsantsanin lokaci ya hada tsakanin sai ga ausu da kanjarat an dawo ana auratayya ba kuje ga saboda lokaci an ce min yayi to sai yace sai yace yace tsakani na da su kuma shatun akwai rashin jituwa shine kuma shat an fahimta da ke ko yawa fala amani safihat an ya ci amran yurkulu alaikum aiban fi dinikum yace bayan taba amintuwa da wani wawa ba shine safihan abin nufi ina jin tsoron kansu zo an yanke boni min kabari su zo su kwakulo ni domin suna gane kamar yadda aka yi wa annabi Daniel ai kaga da kalli sai na Umar sai da yasa aka aka dauki aka dau saboda kullun gawa ta su sai ce shekara da shekaru kawai suka mai da ita wani abin siri ta sai na Umar da yazo sai aka yi ramuka guda guda 40 aka rubuta guda ɗaya yasa duk aka bajin kaga ba sai ka zo za ta ce ba ganin wannan amma in ka koma karanta tarihi za ga shi wannan annabi Daniel din yadda suka dauke shi suka rike masa suka rike wa kabarin sa sai ne yasa aka batar da kabarin gaba daya wani ya ji na ce Daniel yana ta mamaki suna sunan sunan Allah jina kafaru ne ko ba na su bane namu ne saboda haka wannan shine to sai yake to ina jin tsoron ai ya fi amran yudkulu alaikum aiban fi dinikum kai yazo ya shiga muku da wani abu na aibu ce addinin ku shine abin nufi su kwakule ni domin yana kabarin ba saboda kabilanci wallahi ta fito ne qala ali ali bin al-madini shine dawa mai yake da ruwaya ko yace fa da kansu aban nu'man muhammad bin al-fadl fa qala yace sai na ambatawa abu noman mamar gudun fadu faƙala zai ce a tosu sai ka ibn hajjin ya haɗa hadith ta haddasa na anil hasan yake na je gurin a kan ibn hajjin a kan wannan hadisin ya zantar da mu daga hasan al-basri fa kila lahu anil hasan aka ce daga hasan al-basri din kaji qala la yake a to kaga nan kuma an koma wajen tsarin malaman hadisi yanzu za a bibiya ana zo abu diddigi daga hasan al-basarin kabi an da wuta da kofu tambaye doyar kenan kamar kai mutum da yake ce ma ai kaza da kaza kace a gurin wannan kabi sai ta a wani a gurin wannan kabi kai ta tambaye sa قال قال لا سيسي يونس بن عبيد يتي آه يونس بن عبيد دي أنا الحسن شي كما يجي لك حسن إن لو جاءك في دي كميته من يونس to shi Yunus din da kace shi ya ji daga Hassan al-Basri ka ji daga gare shi qala la ka ji dan ya kuma canja qala sai yace sai yace hadithni hadathani al-Qasim bin Muqayyid an Yunus bin Ubayd kun ji ya kuma canja magana yace a shi al-Qasim ibn Ubayd shi ya zantar da ni shi kuma ya ji daga Yunus bin wato Ubayd shi kuma daga Hassan al-Basri al-Qasim fa kuntu la abin da ban ce na cewa sai na cewa wato fi hasan al-basri ko sai na cewa Nu'man falanta amilhu kaga malam baka hada cewa ko falanta amaluhu baka hada cewa kala la sai ya kamar la hada ce amma la sai ce bayyanahu na dai manta wasu abubuwan ne kawai amma na hada ce sai dai na manta wasu abubuwan kaga wannan abubuwa ne na malaman hadisi Imam Ahmad da Garani sun fitar da wannan hadisin banda shi kansa a a waje kiran sa Imam Bukhari a cikin littafinsa hadisin duk wannan ittirawin da aka samu kuma ya inganta hasan al-Lijaini ne domin ba iya wannan hanya aka samu ba an fahimta ko alaikum salam na'am ban ji ba nabi ai ku ya kamata tambaya mahallin shahid na hadisi duk wannan dogon bayanin da ne mahallin shahid ba la haris sauri kai ka riga mu me mahallin shahid ai shi ne fiqhul hadis mutum kuma na kamar da na sha ga muku anan cewa duk lokacin da aka zo aka faɗi babi to akwai munasaba zahira akwai kafiya na sha faɗa ko yawwa to ta wannan hadisin kafiya ce domin ba ku ganta ba to me ce ce shine karatu me ce ce gaba daya ya kamata a wasa kwakwalwa nema wa mutum ta ji abinda malam muhammad ya ce nema wa mutum mafita na dan yadda da shi kaɗan amma a ƙara fito da abin kusan ya ɗora ku a layi tunda in ka kalla hadisin hatta na saman hal yufli ya hado ra'su ghairihi shine fito da zahira amma banda wannan akwai wata fa'idar ai lokacin da mutum ya zo yana da wata bukata ka biya war bukatarsa ko ta iri ce ai akwai wannan hadisi to haka wannan hadisin shi ba kamar yadda ya faɗa din kai in ka duba zaka ga wato sawa mutum hanyar da zai kulle hanya ne kullewa an fahimta da kyau ko wanda zaka yi ta samun gaɓoɓi kala kala a ciki daban-daban irin wannan hadisin zaka iya fitar da fa'idodi da sama da yawa da yawa wanda kamata yayi ka gano wani abun banda wannan yawa amma wannan da malam Muhammad ya fito da ita tayi amma akwai su da yawa da ya kamata mu kalla Allah ya dace da mu na yawa eh annabi alaihi salatu wasalam an binciko wala mala yarzu ko ka riga shi ko to bismillah eh na farko alqasim zainab ruqayya ta uku ummu kulthum fatima wala har sai ka dinda objection sai kai kai dan mu ga abin nan na sai fatima sai ibrahim to bala har zai dare kai ba daga kan gaba ta biyar ai alayi to shi kenan mala hari malamai haka shine na Abdullahi yau wato ai bai gama ba kai a bani akwai wani binciken wannan binciken na malam Umar da malam Haris yayi amma akwai wani shi sun ce basu gano tau amana a cikin su ba ba yan biyu eh eh gaskiya dama za ka sha rikici kam mm mm a shekara guda to ai kaga su a ra'ayin wasu yan shi'a ma annabi alaihi salatu wassalam ba shi da ya ko ɗaya mace in ba Fatima ba gaba ɗaya sun kore su ta kaɗai ce yarsa babu wanda ya binciken banda wannan to yanzu abin da nake so zuwa sati mai zuwa bincika mun ka ƙara da a ƙara bincikawa tsakanin haihuwar Abdullahi da Nana Fadima kawai a iya nan eh shekara ashirin ne na na fahimta wala haris ɗari shida da na miladiya ta zama banci shekara shekara shida tsakanin babu tsawo amani kenan har a maganganu fiye amana umar a yi ta ce da yawa wasu ba a gurinsu ita kadai aka haifa ba shi da wasu yayan amma ku ƙara duba har a maganganunsu cewa nana fatima ba ta da nana khadija ba ta da yan biyu wata wani abu nake so mu fitar da shi eh a dai kuma bincika kun yi kokari wannan din dawa mun ce gida annabi alaihi salatu wasalam amma kuma bincikawa Allahu musta'an Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da sofin sa madaukaka kuma inda za a duba ma sharhin zarkani watakila shi ma ya ɗan yi bayanai akan a duba wannan misali in ba da reference eh akan wayannan bayin Allah eh ba reference ko a ya ce internet eh muna roƙon Allah da sunayen sa cewa da sokon ka madauka madaukaka waɗanda suka mana kiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen sa cewa Allah ya tsaro da kasar mu lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma
أشهد أن محمدا رسول الله